ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna goma sha tara ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a gida miladiya yau goma sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar mun da wannan majalisi mai albarka a wannan babban cibiya na alkhairi markazu abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala anhuma domin ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi da yake magana akan cututtuka na zuciya da irin yadda suke sabbaba halaka da taɓewa da mummunan ƙarshe a duniya da lahira Allah maɗaukan sarki ka tsare mu da gurɓacewan zuciya marubucin wannan littafi shine a sheikh salih munajjid Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa haƙuri akan jarabawa yau insha Allah ta'ala za mu shiga littafi na uku don kamar yadda muka sani wannan littafi littafi ɗaya ne amma ya tattara akan littattafai ne da yawa mun yi littafi na farko wanda ya magana akan ittiba'ul hawa bin son zuciya wanda mun ji abubuwa da dama a ciki mun kuma yi littafi na biyu wanda shine muka gama sati biyu da suka gabata wanda ya magana akan at-taraf wanda muka yi tanana tashi har wata baiwar Allah ta ce yaron ta ce wa kullum zai magana akan attaraf wai wannan taraf din ba zai kare ba to alhamdulillah attaraf ya kare yawa mun gama da shi gabaki ɗaya yanzu mun mishi janaza mun binne shi da haka yanzu attaraf ya kare to amma kuma akwai ta sabuwar cutar wacce ita ce za mu fara bayani akan ta yau insha Allah ta'ala kuma wannan shine littafi na uku kamar yadda na ci mala yace al-jidal wal mira'u jayayya da sa'ansa daga cikin miyagun cututtuka waɗanda suke kashe zuciyar dan adam waɗanda suke haifar da matsaloli a imani suke gurɓata zamantakewa suke balbalta alaƙoƙi suke haifar da fitintunu a addini da rayuwa akwai wata katafariyar cuta aljidalu wal mira'u jayayya da kuma sa'insa mala yace muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan muqaddima ce ko kuma in ce godiya ne ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da sauran mutanen gidansa da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama kamar yadda yake wannan tadin duk wani wanda zai faɗi alkhairi sai yayi irin wannan shimfiɗan ko dai wanda zai faɗa ko wanda zai rubuta malai ce amma ba'adu bayan haka fa innal jidala lallai ita jayayya min al'afati shadida tana daga cikin manya-manyan matsaloli al'afat ita ce wato ma'anin shi shine cuta cuta shine al'afat tana daga cikin manya-manyan cututtuka masu tsanani allati ta ƙasar ƙalbi wacce take sanya zuciyar ɗan adam ta bushe jayayya abinda mutanenmu yanzu da yawa suka rena abinda ke da ruwanka da abinda ba ruwanka ɗan adam sai ya zauna a ta jayayya da shi abinda ya sani da abinda bai sani ba sai ya zauna a ta jayayya da shi mu dai yanzu mun rena jayayya kwarai da gaske ɗan ƙanƙanin al'amari da in ka faɗa na faɗa sai kowa ja baki ya shuru to sai a yi awa biyu wata jayayyan ma sai a yi wata da watanni ana yin ta an yi ta yau sati mai zuwa ma ɗorawa za a yi sati mai zuwa ma ɗorawa za a yi sai a yi wata da watanni ana jayayya har yanzu ba a samu wanda zai haƙura ya bar maganan ba wannan jayayyar kuma ta shiga cikin mu sosai abin da zai baka al'ajabi har tsakankanin mata da miji ana samun jayayya miji ya faɗi matan ta faɗi ya faɗi ta ƙara faɗi ya faɗi ta ƙara faɗi ba za ta iya haƙuri ta ja baki ta shuru ba tsakankanin uwa da ƙani ana samun jayayya mai tsanani ballantana tsakankanin aboki da aboki wanda suna ganin kansa ɗaya sun yi karatu tare kila ma a aji na fi ka ko aji ka fi ni to ba wanda zai haƙure ja baki ya shiru ya sallama ma ɗan uwansa sai a zauna a yi ta jayayya to wannan jayayyar da kake gani to Allah baya santa shi yasa malam ya fara da cewa cuta ce mai tsanani wacce take sanya bushewan zuciya tana sanya zuciyar ɗan adam ta bushe ta ƙeƙashe idan zuciyar ɗan adam ta ƙeƙashe ta bushe wata matsala ke faruwa ko mutum ya ga gaskiya bai iya ɗauka ko ya ga ƙarya bai iya takwar kan shi ya hana shi binta don haka jayayya a ciki can gaba malam zai kawo waɗansu daga cikin matsalolin jayayya da musu da sa'insa zai kawo daga cikin matsalolin amma anan ga guda ɗaya ya fara kawowa ta ƙasar ƙan tana sanya zuciyar ɗan adam ta bushe zuciya ta ƙiƙashe idan zuciya ta ƙiƙashe ta bushe kamar yadda na ce ba za ta ga gaskiya ta gane gaskiya ba ne ballantana ta bi ba za ta gane ƙarya ba ballantana ta nisanta an kuma cire tausayi da rahama da jin kai a cikin zuciyar bawa sai kaga yana ɗabi'u irin ɗabi'un dabbobi na fin ƙarfi da babakeri da tace gaskiya saboda me wata katafariyar cuta ta ƙiƙashewar zuciya ta kama shi me ya haifar da ita ai wata cuta ce babba ta jayayya ta same shi shi yasa duk da na ce malam zai kawo a gaba amma idan ka kalli musu da jayayya da sa'insa waɗannan lafazan abin da suke haifarwa suna haifar da ɓata gaskiya duk mai musu ya san cewa so da yawa akan yi musu wani zai gane ga inda gaskiya take amma tun da ya riga ya faɗi kaza har mutane goma ashirin talatin ɗari sun ji to zai tsaya a kan ƙaryan nan ya ta musu sai ya kare ta za ka jayayya na tabbatar da ƙarya a daidai wannan lokaci kuma kenan yana ɓata gaskiya an ce akwai waɗansu mutane guda biyu suka hangi wani abu daga nesa sai ɗaya daga cikinsu ya ce wancan akuya ce ɗaya daga cikin su ya ce wancan tsuntsuwa ce aka tsaya akan wannan akuya ce ko tsuntsuwa ce aka yi ta gajayayya ana cikin wannan fir kawai sai ta bude fuka-fukanta sai ta tashi musu ya ƙare ko bai ƙare ba sai ya ce wallahi ko ta tashi akuya ce ko ta tashi akuya ce yanzu kawai ɗan wannan me zai hukunta maka ƙaryata gaskiya da ƙawata ƙarya to duk wanda aka jarabce shi da cuta na musu haka yake samun kansa kuma musu ɗin nan da jayayya yana gadar da jin haushin juna duk wanda kuka tsaya kuka yi musu da sa'in sa da shi sau da yawa za ga an tashi wannan na jin haushin wannan wannan na jin haushin wannan ana ma iya haɗuwa gobe wannan ya kau da kai wannan ya kau da kai wannan kuma na iya bayuwa zuwa ga giba wannan ya keɓe da abokin shi ce ai haka muka jayayya wai ya rena min hankali din shi ne kaza sai ɗauko ƙofofin aiboban wancan kuma sai ta faɗi saboda mene saboda sun yi jayayya ya buɗe ƙofan ƙarya ya buɗe ƙofan ƙazafi wadda dai kana son ka tattaro abubuwan ne wadda za a ga sai cewa mai gaskiya wannan jayayya kenan jayayya yana taimaka gurin ɓata lokaci a banza lokacin da Allah yi rantsuwa saboda mahimmancinsa ya rantsi da zamani a jimlace ya rantsi da lokacin asubahi ya rantsi da walha ya rantsi da yamma ya rantsi da rana ya rantsi da dare wadda duk a nuna maka muhimmancin lokaci amma jayayya haka na za a salwantar da awa biyu awa uku awa hudu ana jayayya a banza ba a kai kuma zuwa ga wata katamammiyar natija da za a ce madalla ba hakanan jayayya yana haramta ma bawa ya samu ilimi mai amfani idan da ka yi haƙuri wani ya bayaninsa ya bayaninsa za a kai wata gaba da za ka amfana shi mai amfana sai a yi ta musu kai baka amfana ba shi bai amfana ba jayayya kenan ka haramta ma kanka ilimi mai amfani kuma jayayya yana haifar da jin kai da ganin nafuwa ne saboda ka faɗa ya faɗa sai ka ga to dan ne a ce maganar shi za ta danna naka kai kuma gashi kila ka fi shi ilimi ka fi shi wayewa ka fi shi kaza to haka nan za ka yi ta ƙoƙarin sai ka danne shi ƙarfi da yaji maganar ka ta ɗaukaka ka zo kana tutiyan cewa kai ne kai wini a cikin wannan jayen da ake yi duk wannan cikin cututtukan aljidali baya ga yadda za a rika hada nassosan shari'a fada wannan ya ɗauko wata aya wani kuma sai ya ɗauko wata aya kawai sai a rasu karo kawai sai ka ji haɗari tsakankanin ayoyin alkur'ani ko tsakankanin aya da hadisi ko tsakankanin hadisi da hadisi sai a yi ta haɗa ayoyi haɗari da faɗa kuma mai yiwuwa ma kila wani daga cikinsu ne bai ma gane hakikanin ma'anan ayan ko hadisin ba mai yiwuwa kuma gabaki ɗayansu ne ma ba su gane ba kawai su shedan na nuna musu cewa kun gane nan ko ba su gane kawai ba jahilai ne na ji wani malami yana batun wani ɗalibi wani irin cikin ɗaliban na 'yan kaushi ya zo yana batun wai a cikin sayil bukhari wai akwai wani hadisi da yake Allah bai yarda da shi ba hadisin nan ƙarya ne aka ce me yasa baka yarda da shi ba ya ce wai kiri-kiri wai a cikin hadisin wai an nuna annabi sallama wai wai yayi ma wani yaro fitsari ya bude tsarkin shi yayi ma wani yaro fitsari aka ce to a cikin bukhari ya ce a cikin bukhari ya ce bukharin ma na nan a motarsa bari a je ya ɗauko ya ɗauko aka buɗa sai ga shi hadisin yana batun an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da wani jariri annabi ya ɗauki jaririn ya masa addu'a a ƙarshen hadisin sai aka ce fa bala alai sai ya masa fitsari don Allah ne hankali ne kan gado in aka ce wani ya ɗauki wani sai wani daga cikin ko da wanda ya ɗaukan ko wanda aka ɗaukan sai wani ya ma wani fitsari don Allah menene hankalin da mai hankali zai fahimta yawo ya yi ma'anar sassalama fitsari shi shashashan wai sai ya ɗauka wai annabi ne bayan ya mishi addu'a ya mishi kaza fa ba alai kuma sai ya mishi fitsari dan Allah wannan shi nan wai shi yana ganin shi ɗalibi ne ya gane bayan shashashin bai gane komai ba sai shi lita shi kan ta rikan shi irin shi ne su wannan abdul jabbar ayi ta dauko irin waɗannan abubuwan sai juyar da ma'anar sai ya ce ga yana to shi ne malamin har sai ya ƙara kawo wani wata kissan na shi kuma wani bawan Allah shi kuma shi ma zo yana tutiyan yana tutiyan shi ma ɗalibi ne wannan ina son mu gane irin ɗaliban ma zubi-zubi ne akwai abin da za ka ɗaɗin kamar kai ne ka gane nan ko baka gane komai ba ya zo ɗauko hadisi ya ce zai karanta wani hadisi a cikin bukhari aka ɗauko cewa mala'iku mala'iku yaltamisuna hilaq zikiri yaltamisuna hilaq zikiri mala'iku sukan ta shawagi suna lalubo ina ne hilak jim'in hilka inda aka yi zauna ake ambatan Allah hilakar zikir kenan ku to shi wannan shashashin ɗalibin sai yana karanta shi yaltamisuna hal azzakar yanke zakari hal azzakar wai yanke zakari dan Allah ka dubi irin wannan hauka haka yake karanta shi mala'iku suna neman ina ne ake yanke zakarin mutane dan Allah wannan kan gado ne to amma fa shi yana nan yana ganin shi ma ɗalibi ne to abin da nake so in nuna a nan shi ne akwai yiwuwan duk cikansu ma ba su gane nasosan da suke karantawa ba kuma sun ƙi yadda ga baki ɗaya su je su rasa na gaban malamansu ko kuma wani ya gane wani bai gane ba kai mu ɗauka ma duk sun gane shi wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza ɗayan biyu ne ko dai ya kasance magabata kila da sahabbai da tabi'ai sun fahimci irin abin da kowanne daga cikin su ya fahimta shikenan sai ka hakuri ka kyada dan uwanka akai kila gobe zai dawo kan fahimtanka ko kuma ya kasance a wancan fahimtan ita ce ta magabata kai kuma wannan fahimtan taka ce sabuwa to kaga aka ce maka a wannan ita ce fahimtan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in malamai na Allah magabata kaga sallama ya kamata kai babu dalilin da za ka riƙe ra'ayinka to a irin wannan gaban sai ka ga mutane suna haɗa ayoyin alƙur'ani karu ko aya da hadisi ko hadisi da aya ko hadisi da hadisi to wanda kuma wannan babban sharri ne a cikin shari'ar musulunci wannan mas'alan a cikin babin aqida take ba a cikin ma babin mu'amala da zamantakewa ba haɗa ayoyin alƙur'ani mai girma irin wannan aljidal din wannan da na kawo na yanzu ɗin nan ƙofa ce daga cikin ƙofofin miyagun aƙidu shi yasa wannan na daga cikin dalilan bayyanin bid'o'i bid'o'i nan da kake ji ana faɗi ƙadariya, murji'a khawarij mu'tazila ratiba duk ta irin wannan hanyar suka shigo ɗaukan ɗaukan nasofan shari'a a rurruguza su a haɗa su karo su ta kawai ya su ya su sai a fitar da wata natija gurɓatacciya to duk wata mummunan aƙida ta irin wannan ƙofan aljidal ɗin ta taso shi yasa aljidal wal mira haramun ne tana gadar da fushin Allah tana gadar da azaban Allah so kaga duk cutar da ta zama ta tattar waɗannan da waɗansu abubuwa ma da zamu karanta a cikin karatu to lalle lalle babu mamaki ta gurɓata zuciya babu mamaki ta sa mutum ya mummunan ƙarshe babu mamaki ta haifan mu mutum da azaban gidan duniya da azaban gidan lahira Allah ka tsare to shine nan malik ke cewa fa innal jidad min al afati shadida lalle jayayya da musu da sa'insa yana daga cikin miyagun cututtuka mai ƙi ƙasar da zuciya wali khuturatihi kana majalan li kalamil ulama saboda hadarin jayayya da musu ya sanya wannan ya zama fagen da malamai suka yi magana akai sosai saboda irin hadarin sa rahimahumullah malai ce huwa khuluqun wata irin dabi'a ce ya karahu salafu magabatan mu suna madancin kyamansa wa yabta'iduna anhu ashadd al-ibta'ad suna matsalancin nisantan jayayya da duk abin da zai haifar da jayayya qala abdullah bin amr radiyallahu anhuma abdullah bin amr radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa la yanbaghi li hamil al-qur'an an yakhuda ma'a man yakhud da dai bai dace da makarancin alqur'ani mai girma ba ya rika kutsawa tare da masu kutsawa alhawar kutsawa makarancin alkur'ani wannan ba ɗabi'arsa ba ce ya rika kutsawa tare da masu kutsawa idan malamai suka yi amfani da lafazin alhaudu kutsa ma abu to suna nufin gyara ƙarya a samu ƙarya a yi amfani da harshe a gyara ta a ci mata kwalliya a sa mata huda a sa mata jambaki a shafa mata mai balbala mata tarari ƙarya ce kaga da inda kaga ana maganar ƙarya kishin gaskiya kenan to a samu ƙarya a gyara ta to shine alkhawt ko kuma ai ta yaban maƙaryata makaryata ne ba suna kan daidai ba ne ba suna kan shari'a ba ne a yi ta yabansu ana fito da darajojinsu ko kuma a ɓata ƙari a ɓata gaskiya a kuma soki masu gaskiya duk waɗannan abubuwa ana kiran shi alhawar to makarancin alƙur'ani mai girma ya fi ƙarfin yi wannan makarancin alƙur'ani mai adalci ne mai magana ne akan hujja kuma ya goyi bayan gaskiya da masu gaskiya ya kuma bata ƙarya ya kuma soke makaryata ƙa'ida kenan to makarancin alƙur'ani da ɗai baya kamata ya mai da shi inda yake da Allah mai da shi inda yake baya kamata ya kutsa tare da masu kutsawa wala ya jahala ma'a man ya jahalu kuma ba zai jahilci ba tare da masu yin jahilci ba ka ganin masanin alkur'ani yanayin ɗabi'an jahilai akwai ɗansu ɗabi'u na jahilai duk wanda ka ga yanayi kawai jahili ne bai san Allah ba bai san gidan lahira ba bai san shari'o'in Allah na yi ko a bari ba ɗabi'an jahilai kenan to duk wanda ya karanta alkur'ani to ya fi ƙarfin irin waɗannan ɗabi'u na jahilci amma ai bai kawai shi za a yi mishi jahilcin ba jahilin zai iya zuwa ya maka jahilci sai jahili sai ya anta ma zagi kai ma sai ka anta mishi zagi to kai jahilci da da jahilai ke sai jahili sai ya zazzage ka a bainin jama'a ya cire hula cire riga kana da wando za ku yi dambe kai ma sai ka ce bari ka gani sai kana da wando kai ma za ku yi dambe aka ba ana raba ku kai jahilci ta da masu jahilci kila an gane wancan bai san Allah ba haƙƙin wani ya shigo hannunsa ya ce to ba zan bayar ba duk abin da zaka yi ka je ka yi ya ce Allah ya isa ya ce eh to aje din Allah ya isa to kai masanin Allah sai ka irin wannan jahilcin ai in dai haƙƙinsa ne a hannunka ko ya zo ya zazzage ka ya ci maka mutunci ya ɓata ka ya aibanta ka to amma da haƙƙin shi a hannunka to a wannan lokaci dole ka rasana ka miƙa mishi haƙƙin shi ai duk haƙƙin wanda ke hannunka ba sai lalle masoyinka ba ko maƙiyinka ma zai zama yana da haƙƙi a hannunka kuma dole ka bashi in baka bashi ba ka ja ma kanka bala'i ne a ce an je gobe kiyama kuma ga maƙiyinka yanzu an turo ladan ramadanan ka na shekara uku an turo an bashi akwai cutun da ta wuce wannan kowa ya san da ƙiyya take yau a ce kuma yanzu makiyinka ne yanzu gashi an ɗauki ramabanan ka guda uku da 2022 da 2023 da 2024 duk an ba makiyinka kai baka amfana da ita da komi ba kamin yanzu a duniya ne a ce yau kun je shari'a da wani makiyi makiyinka ne bai kaunanka bai san ka kun je shari'a da shi kuma ya winin din shari'an kuma har yasa a daure ka akwai daɗi shi yasa ko qur'ani sai da ya kawo wala tashmit biyal a'ada cikin addu'o'in annabi Musa ya Allah kada ka sanya makiya abokan gaba su mana dariya a cikin addu'o'in annabi sallama yana roƙon Allah Allahumma inni a'udhuka min daraki shaqa wa su'il qada sai ka washa matatul a'ada ya Allah ka tsare daga makiya sai mana dariyan kita to yau ga makiyi kun je kotu da shi yayi galaba ya ja maka za a ɗaure ka kuma za a yi maka waso su wani irin bakin ciki ne ba za ka kwana da shi ka tashi da shi ba to yanzu wannan in ya faru ranar tashin alkiyama yau ga maƙiyinka ya tatike ka shi yasa kar ka yi aikin jahilci tare da jahilai wannan magana sai na abla bin amr bin asim yace waya turkul jidala wal mira'a shi mummuni makarancin alƙur'ani masanin Allah ya nisanci jayayya da musu aljidal ya nisanci jayayya wal mira da musu an ji wannan zancen malai ce wa qala ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai cikin jigajigan daliban abdullah bin mas'ud tabi'i ne bijimi ne cikin ɗaliban sai na abla ɗan masaudi ya ce kanu ya karahu na jidal magabatanmu malamanmu suwa ne kenan sahabbai kenan in tabi'i ya ce malamanmu magabatanmu yana nufin sahabbai ya karahu na jidala suna matsanancin kyaman jayayya jayayya a basa yi kalma ɗaya ce a ta biyu an gama ba a tsaya a ita wannan ya kawo wani a ba sa yin wannan kuma malamai na Allah haka suke a makka a kusa da masjidil haram akwai wani masallaci babban masallaci ne duk ɗalibi wanda ke zuwa makka musamman a shekaru can ashirin da biyar baya ya san masallacin ana kiran masallacin masjid bin bas duk lokacin da su al'allama bin ba suka zo aikin haji to a nan masallacin ne yake yin sansaninsa a nan yake karantar da ɗalibai ana ba da fatawoyi sai aka samu wata shekara ga al'allama bin bas ya zo aikin haji ga shekul albani ya zo aikin haji har da usaini a wannan zaman duk cikin waɗannan jigajigan malaman na sunna allah ya gafarta musu suna masallacin al'allama bin bas ya gabatar da darasi da ya gabatar da darasinsa har sai ya zo bayani akan hukuncin zinari kun san abin da jumhurin malamai suka tafi a kai shi ne zinari haramun ne ga maza halas ne ga mata ba tare da wani ƙaidi ba shi kuma shekul albani ya tafi akan cewa ko abin yin zinari kike da shi in ba ki ba da zakan shi to azaba ne a kanki yana kafa hujja da waɗansu hadisai da ya dogara da su ya saba mu jumhurin malamai salafan wa khalafan da al'allama bin ba zai bayaninsa ya bayaninsa ya bayaninsa sai ya ce to ga ɗan uwanmu nan nasir dinin albani yana wurin nan na san yana da fahimta saɓanin wannan ya mana bayanin abin da yake fahimta al'allama bin ba a shekar albani shi ma ya yi bayanansa ya bayanansa ya bayanansa ya bayanansa me kawo wannan labarin munajjid ya kawo wannan shi wani wannan littafi akwai littafi dai akan tarihin shekul albani abin nan kasat guda biyu bayan mutuwar shekul albani shi ya kawo wannan ya ce lokacin da shekul albani ya gama bayanin fasakata duk ce kansu su bin kowa sai shu ba wanda ya kara cewa to ai dan da kace kaza kaza a'a ka dai faɗi gaskiyar da ka gamsu da shi tsakankaninka da Allah ni ma na gamsu na faɗa din da na gamsu da shi shine shari'a tsakanina da Allah fa sakata duk sai suka shi ba maganar wata jayayya kuma ba maganar to ai wancan kai hadisin da ka kawo to ai a'a kowa dai mujtahidi ne kuma kowa da ya kawo shikenan dai dalibai sun ji ai fa sakata duk sai suka shutu idan da ni ne ko kai sai na ɗauko maganin shi in nuna ni ma fa ko dai na fi shi ganewa ko na fi shi ilimi ko na fi shi wayewa sai an ci gaba da tattauna wannan ila sai akai sha biyun dare amma duk cikin su biyun sai suka shu to ta da magabata kenan in mutum ya tabbatar da gaskiya a ilmance kuma ka gane shikenan ba da bukatun sai ya tsaye ta jayayya da kai wai sai ka farka eh to na yadda a ka dai saurare ni ko magana ta kare matsalan kawai da wannan zai ja maka shine a gaban Allah yanzu an tseda maka da hujja in ka gane kuma ka gane wannan shine mafi kyau mafi gaskiya sai ka doge akan fahimtanka tsakaninka da Allah kuma ai dama ni ba aiko ni in zama wakili akan ka ba kai ma ba aiko ka zama wakili a kaina ba wane ne wanda ke jibincin al'amuran ya san abin da ke boye Allah shikenan kawai in yi bayanin gaskiya amma tun safa sai ka faɗi cewa ka yarda wannan ba haƙƙi na bane to shine ne Ibrahim an-Nakhai yake cewa magabatan musabai kenan sun kasance suna matsanancin kyaman aljidala jayayya sai ma ne ce fa ma ma'anar jidala wal mira'a to menene ma'anar aljidala din nan mu a hausance mukan ce jayayya wal mira'a da musu me ma'ananta wa masababul ladhi ja'ala al ulama'a yakrahunahu menene dalilin da ya sanya magabata malamai suke matsanancin kyaman jayayya da musu wa man farqu bayna al jidala al mahmuda wal jidala al mazmuma menene bambanci tsakankanin jayayya mai kyau wanda shari'a ta yaba da kuma mummunan jayayya wanda shari'a ta zarga ai suna da bambanci la shakka akwai jayayya mai kyau wanda shari'a ta da shi a gurguje dai kana iya cewa Allah ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kana iya cewa Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su billati hiya ahsan to kenan akwai jayayya da take mai kyau to menene bambancin su har da sharaɗan jayayyan ma duka malam zai kawo wanda mu ma za mu karin haske akai da yaddan Allah ya ce wa ma amsalatu kulli nau'in sannan kuma me misalin kowane nau'i daga cikin nau'o'in nan jayayya mai kyau ina misalai akan ta gurbatacciyar jayayya ina misalai akan ta wa hal jadal shay'un murakkabun fi tab'in nafs al-bashariyya shin jayayya wata halitta ce wacce aka gina ta tare da ginin halittar dan adam am huwa qari'un alaiha koko baƙuwa ce ta bijiro ma ɗan adam jayayya shin an gina halittar ɗan adam ne kamar yanzu aka tambaye ka menene sinadaran da aka gina halittar ɗan adam za ka ce da jini da tsoka da ƙashi da jijiya ko da ɓargo da irin waɗannan abubuwan to jayayya ita ma tana cikin sinadaran da su aka cura aka gina ɗan adam ko ko a'a ɗan adam warkakke ne daga wannan cutar daga baya ne ta same shi duk malam zai magana akai malik ce tasaulatun kafiratun tambayoyi ne masu yawa ahabbna al-ijabata alaiha mun yi nufin zamu bada amsoshi akan su min khilali hadha al-kitab a cikin wannan littafin wala yafutuni ba zai guje min ba an ashkura kulla man sahama sai na nuna godiya ta ga duk wanda ya taimaka shine man sahama wanda yazo ya kawo kanshi aka yi da shi fi i'dadi hadhihi al-madda wurin samar da wannan darasin da za a yi wa ikhrajaha da fitar da ita fi suratul mardiya a wannan yanayin da ka ganta wanda gamsasshiya wato wanda yake abin yadda نسأل الله تعالى من رقم الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يداتد دمو لما فيه الخير والصلاح زواج أبين ديك أقوي الخير أتكين صدقما ديديكو وأن يسدد خطانا الله يديدي تتاقم لطريق الصواب مدوغي أكن هنيا mai kyau wal fala da cin nasara innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai bari mu yi ta'arifin tunda ba yawa yake da shi ba mali ya ce ta'arruful jidali wal mira wato zai bayani akan ma'anan aljidal da kuma almira waɗannan lafazza guda biyu mali ya ce aljidalu shi lafazi na aljidal abinda ake nufi alkhusuma shine sa'insa wa muraji'atul kalami da sa'insa da da kai ko mu jujjuya magana shine sa'insa ai kaga wa'annan lafazan guda uku kamar yadda nace da aljidal da almira da alkhusuma to mu a wasance shine dai muke fassara su mu ma jayayya musu sa'insa kun gane duk lafazin da ka dauka ka ba ɗaya daga cikin ukun can uku da uku ne duk wanda ka bashi a ciki yayi in ka ɗauki aljidal in ka ga dama ka fassara shi da jayayya ko musu ko sa'insa in ka ɗauki almira shi ma ka fassara shi da ɗayan ukun nan in ka ɗauki alkhusuma shi ma ka fassara shi da waɗannan ɗayan ukun nan duka yayi ilimin fahimta to ya ce aljidal shine alkhusuma wa muraji'atul kalam faɗa in faɗa faɗa in faɗa ka faɗi in faɗi wannan ya faɗi shi ma ya faɗi shine muraji'atul kalam وهو دفع المرء خصمه تصحيحا لكلامه shine mutum ya sa ƙarfi ya tunkuɗe abokin tattaunawansa domin shi ya gyara nashi magana ka tunkuɗe wani domin kai maganan ka ta zama ita ce daidai ila an gane shine ma'anin aljidal ka sa ƙarfi na zance kenan ba ƙarfi na ɗauka kanana wani da ƙasa ba ka sa ƙarfi na zance ka tunkuɗe abokin tattaunawa domin kai ka gyara naka maganin ta zama maganin ka ita ke sama magananka ita ce fice magananka ita ce ce galaba wa huwa munaza'atun lil khasmi shine munaza'a sa'in sa duk dai shine kama da lafazi na hudu munaza'a ko a ce jayayya tunda aka ce naza'a fisga ne wanne ya fisgo wancan wanne ya fisgo wancan wanne ya fisgo wancan shine munaza'a ai ko daga annazu naza'a ya cire shine kuma ana wancan alkhasmu din saboda alkhusuma daga alkhasmu ne alkhasmu shine gefen abu shine ma'anar alkhasmu gefen abu so daka idan aka ce mutane sun yi husuma wato kamun kowanne daga cikin su ya kama gefen dan uwansu yana fisgo shi yana son zai yarin jayi wannan ma yana fisgan wannan yana neman fi yarin jayi ila an gane shine ma'anar husuma to shine kuma ma'anar munaza'a wane ce wal mujadala idan kaji an ce su wane za su yi mujadala ko kuma wane ya yi mujadala shi ne munazara to kaji wata wata kalmar kuma munazara kaji yanzu anan mun sami aljadal mun sami almira mun sami mene kuma alkhusuma mun sami almunaza'a to ga ta biyar din almunazara kowa ya zauna ya fito da abin da yake gani kowa ya fito da abin da ke cikin zuciyarsa abin da zuciyar shi ta hasko masa ya gane to ya fito da ita ya bayaninta shi kuma wancan yana da kishiyanta da haka wannan yana sauraron kishiyan zancen shi wannan yana sauraron kishiyan zancensa kuma kowa zai rika neman ya tunkuɗa wannan don ya tabbatar da nasa sai ce to almujadala hiya almunazara ita ce munazara sa'in sa kenan lali izhari sawabi ba wai domin a tabbatar da gaskiya ba ba domin gaskiya ta bayyana ba ba don haka ba bal li'ilzamil hasmi sai dai kawai don a tarsa a dankwafi abokin tattaunawa a kai shi kafa to shine mujadala mujadala shine a yi ta kai komo wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi da manufar ne kawai a kai ɗaya daga ciki ƙasa kowa yana son ya kai abokin tattaunawan shi ƙasa ba wai yana fatan ne Allah ya bayyana gaskiya a hannun wannan abokin tattaunawan nawa in gane in fahimta in aiki da shi ba a'a ba ita ce manufan ba ni dai magana ta ta zama a sama abokin hamayya na ya zama yana ƙasa to kaga tun anan ai neman isa da ganin kafi shi ya taso wa qala az-zajaj bijimin malamin lugha az-zajaj yake cewa al-jidalu huwa al-mubalagha fil khusumati wal munazara shine kurewa matuƙa wurin khusuma da munazara wurin jayayya da musu shine al-jidal kenan da haka me aljidal shine alkhusuma da almunazara ko shine almunaza'a kuma shine almira'u da abu ɗaya ne wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace aljidalu daf'u al-qawli abinda ake nufi da aljidal jayayya daf'u al-qawli ka tunkuɗa zancen abokinka ko abokin tattaunawanka ala tariqatil hujjati bil quwwa ta hanyar tsaye da dalili kuma da ƙarfi zaka sa ƙarfi duk wata kofa da duk wata wani sako da kasan zaka bi ka fito da aidin maganan wancan domin kai naka ta zama a sama to zaka bi bil quwwa kenan bil quwwa amma al mira'u to yanzu dai mun fahimci ma'anar aljidal yace amma al-mira'u amma al-mira'u faqila huwa al-jidal aka ce shine dai al-jidal me ma'anar al-mira'u shine dai al-jidal kamar yadda waɗansu malamai suka ce qala al-tabari al-imam al-tabari cikin zantutukan sa yake cewa ma raifa fulanan idza jadaltuhu idan ne jayayya da wani sai a ce ma raifa fulanan nayi mira'u da wani me ma'anar shi ai nayi jidalu da wani ko aljidalu mun san ma'anar shi da haka man dai yana son ya ce maka ne kawai almira'u wal jidalu me yasa gashi al-imam tabari ya fassara almira'u shine aljidalu in aka ce ma raitu fulanan nayi mira'u da ni da wani me ma'anar shi ai jadaltuhu ni jayayya da shi nayi musu da shi nayi sa'in sa da shi wakila waɗansu malamai suka ce kuwa fa'alun fi kalamil ghairi abinda ake nufi da almira'u shine ka soki maganan abokin tattaunawanka li'izhari khalalin fihi domin ka fito da aibin da ke cikin zancen shi min ghairi an yartadiqa bihi ghardun siwa ta haqirul ghair kuma ya haɗu da ba wai wani abu ne manufarka ba face walaƙantar da wannan wanda ya magana. Kun gani, za ka yi soki maganansa, ka fito da aibobin da ke cikin maganansa. To me manufanka shi ne kawai ka walaƙanta shi wannan ɗin ya ƙafa, kai kai sama. Shi ne almira'u, kuma ai shi ne aljidalu, kamar yadda makanta a baya ko? suka ce shine almunazara la li izhari sawabi bal li ilzami alhasib ai shine da wannan za kaga ko a wannan zancen kaga kusan dai duk abu ɗaya ne kawai sukan zancen abokin tattaunawa ne da fito da aiboban zantuk da zancensa da manufar walakantar da shi da kai shi kasa wakila a wani zancen na malamai suka ce innal mira'a li isbati qawlin batilin to su sai suka ce akwai bambanci idan aka ce al mira shine duk wani magana sa'in sa da za a yi domin a tabbatar da ƙarya duk wata magana na sa'in sa wannan ya faɗi wannan ya faɗi amma ana yi ne kawai don a tabbatar da ƙarya to wannan ya zama al mira'u waljidalu li isbati qawlin shi kuma aljidal domin a tabbatar da magana wata magana qad yakunu batilan wa qad la yakunu akwai wani ya zama maganan ƙarya ne akwai wani ya zama gaskiya ne kamar sun yi la'akari da wala tujadilu ahlal kitabi ne saboda idan aka ce kawai aljidalu shine tabbatar da ƙarya to qur'ani ya ce annabi wajadilhum billati hi ahsan kun gani to shi yasa sai suka yi la'akari da wannan sai suka ce to aljidalu yana iya zama don tabbatar da ƙarya yana iya zama don tabbatar da gaskiya to kaga ko anan zaka fahimci kenan cewa idan ya zama don tabbatar da gaskiya to aljidalu ya zama abin yabo kenan shari'a tana madallar shi in ya zama don tabbatar da ƙarya ya zama abin zargi shari'a tana kore shi amma shi almira'u fa ba wata kofa ta alkhairi a cikin almira'u almiraw duka sharri ne kawai tabbatar da ƙarya ne sai malai ce alfarqu bainal jidali wal mira bambancin da ke tsakanin aljidal da almira ko a zancen baya ai mun fahimta amma dai bari mu ji abin da shi malai ce kila waɗansu malamai sun ce huma bi ma'ana wahidin duk abu ɗaya ne fa da almira'u da aljidal duk abu ɗaya ne ghayra anna almira'a mazmum sai dai shi almira' gabaki ɗayansa abin zargi ne li'annahu mukhasama saboda wata irin husuma ce fil haqqi a cikin gaskiya ba da zuhuri bayan gaskiyar ta bayyana mutum zai tsaya ta jayayya bayan gaskiya ta bayyana ga tana sai tsaya ta jayayya yana neman sai ya malkwada ta walaysa kadhalika aljidal amma jidal shi ba haka yake ba akwai yawan dan tabbatar da ƙarya ne akwai yawan dan tabbatar da gaskiya ne to ala ayyi hal wannan dai shi ne abin da shi malin ya kawo dangane da ma'anan aljidalu da kuma almira kuma ina ga nan za mu tsaye insha Allah ta'ala sai kuma idan Allah ya kai mu zama ta gaba sai mu shiga ma'anar jidal fil qur'an menene ma'anan aljidal kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani alqur'ani yayi amfani da lafazin aljidal to menene waɗansu ma'anoni ne alqur'ani mai girma ke nufi da ainihin aljidal idan akwai tambaya ɗaya ko biyu ana iya yi kafin mu rufe zaman gaba ɗaya alaikum assalamu wa rahmatullah a duk shine inda yawan yanzu muke magana akai cewa yana kasar da zuciya yana haifar da kiyayya yana tambaya ne akan to irin jayayyan da 'yan siyasa suke yi a to in an ce maka ma jayayya kawai tsakankanin aboki da aboki ya zama aibi shari'a ba ta so yana haifar da fushin Allah yana gurɓata zamantakewa yana buɗe ƙofan ɓanna ta shigo yana tabbatar da ƙarya yana goyon bayan yana tabbatar da ƙarya ya ɓata gaskiya to ballantana da 'yan siyasa ke yi kaga ɗan siyasa ne yanzu yanzu nan zai fito yanzu yanzu nan zai fito ya ɓata wani ya mishi wankan tsarki kamar yadda muke faɗi in aka ɗaga maka shi zaka ce babu alkhairi ko ɗaya tare da shi amma kuma ana kiran shi aka yi bashi kuɗi yanzu yanzu nan kuma sai ya sake dawa gidan rediyo ai da ban fahimce shi bane ai da kaza ai da kaza ai da kaza ka ai mutumin kirki ne a kila kun lura akwai sharrin da ya wuce wannan ko kunya mutum baya ji baya kunyan Allah baya kunyan bayin Allah kawai din dai an yi ma siyasan take cewa siyasa rigar rashin kunya mutum zai fito ya ɓata wani ya aibanta shi amma ana daidaitawa da shi fa sai kuma ya fito ya gyara shi ya gyara shi ya gyara shi ka ɗauka ma ya fi sayi na'uma ko ba ka ɗansa yasan suke yi ba to yanzu wannan don Allah duk bayanan da muke yi nan baka ga ya hau kan wannan ba wanda zai ɓata ƙarya ya goyi bayan ya ɓata gaskiya ya goyi bayan ƙarya ya ci mutuncin masu mutunci ya motsa zukata ya haifar da kiyayya da gaba da jin haushin juna musulmi fa suna sallah amma suna zuwa gidan rediyo suna bata kansu wannan ya je ya faɗi wannan ya je ya faɗi wannan ya je ya faɗi shi yasa kuma ga wata matsala da ta haifar ma al'umma wannan sharrin da 'yan siyasa suka haifa sai ya hukunta a duniya gabaki ɗaya ba na Allah ba mai faɗin magana fi sabilillahi duk iya yadda wani ɗalibi ko wani malami ko wani limami zai ga gaskiya a iya abin da Allah ya haskaka masa ya tsage gaskiya ya faɗi ta gaskiya ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi sai su kawai wani ya sa shi an mai da kawai malantan nan kamun haja idan malami ya zama hajin 'yan siyasa ai ya lalace sai dai kawai dan siyasa ya labbamo magana sai zai dora maka kuma sai ka je da harshen shi sai kai ta fitarwa ai ba lalacewa da ya wuce wannan ga malanta ko wani limami a ce sai wa'ansu yan siyasa ne sai su zo su gaya mishi ka sokan mana wani ko ka sokan mana aiki kaza domin in ka soki aiki kaza ke kaza ka soki wani shi kuma liman jikin shi na rawa sai zai hannun bari sai soki wani saboda wa'ansu yan siyasa ai babu lalacewa da ta wuce wannan babu lalacin da ta wuce wannan to kuma su aka yake a cikin 'yan siyasa da yake ba aikin Allah bane ba a sa ran akwai Allah a ciki ba a sa ran akwai Allah a ciki so da ka duk maganan da zaka yi to yanzu wani ne kawai ya je ya zugo ka ka zo kai wani ne je ya zugo ka to haka ciki so da ka da 'yan siyasa da malaman su karan kansu da sauran ɗalibai da sauran mutane duk wanda ya fada cikin cutan aljidala wal mira ya fada cikin sharri da fitina kuma sai ya haifa masa nan matsalolin da muke karanta su ba wanda ya fita daga cikin wannan illa billati hiya ahsan sai dai in jayayya ce wacce take akan gaskiya akan daidai Allah ya tabbatar da daga digan mu akan gaskiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله